بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أيوم منا عشرين شيئا ashirin muna ashirin da watan jumada sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna kuma ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel don ci gaba da karatun littafi a cikin al'arba'unan nawawiyya Allah ya ƙara wa sarki lafiya da imani. Yau kuma za mu tashi a kan hadisi na shida wanda shi ne darasi na takwas a cikin wannan littafi bisa al'ada ba manta ba muna da bashin duk hadisin da za a yi a samu waɗanda za su haddace shi wajen hadisi uku ba tambaya ba yanzu ina mahaddata ko harfin da da biyu عن ابي عبد الله عن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وأنا من حديث رشدة أنا الوايس ديال أبو عبد الله أبو عبد الله أبو سنة شدة النعمان ابن بشير النعمان ابن بشير malamai suka ce shi ne farkon mutumin da aka haifa a bayan haɗuwar muhajiruna wani ansar a garin madina haɗuwar muhajiruna wani ansar shi ne mutum na farko da aka fara haifa abdullahi dan zubair shi ne mutum na farko da aka fara haifa a cikin sahun muhajiruna sahun muhajiruna ansar musulmai a ban sun kammala a garin madina domin da bashir shi ne farkon wanda aka fara haifa yana daga cikin mutanen da allah madaukakin sarki ya kone musu ƙarfin jawabi idan aka haɗa mashi al'umma zai yi jawabi ko hawa da irin da 'yan siyasa to cikin takaitaccen lokaci zai gamsar da duk wanda yake halitta a wannan guri din yaro ya hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kusan dari kuma dukkan gardisan da yake rawaita a galibi za ka tadda akwai manya-manyan fa'idoji kamar wanda za mu karanta a cikin wannan hadisi ɗaya da cikin hadisansa wanda suka fi shahara ne kyautar da mahaifinsa ya masa bashir ya bai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari yake cewa na halku ibni hada wannan dan nawa na mai wata kyauta manzon Allah ka shaida manzon Allah ce dukkanin sauran ayyuka ka musu irin wannan kyautar yace a sai ce to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ko ba zan yi shaida akan abin da ba daidai ne ba wannan hadisin da Umar dan Bashir aka same shi da shi da baban da musulmai ne tun daga ai har ya buga manzon Allah yana ba wa labarin cewa yayi kyauta ko manzon Allah ya shaida akan wannan kyauta Isa da mu tada malaka radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya zada su biyu amin yace sami da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kula na ji manzon Allah sai da mu tabbata a gare shi yana cewa innal halala tabbat halal abinda Allah ya yarda da shi yace ya halatta bayyinun a fili yake a shari'a innal halala bayyinun halal a fili take wa illal harama kuma tabbas haramun abinda Allah ya ce laifi ne baya so bayyinun shi ma a fili yake wa bainahuma a tsakanin mai jana halal da haram sai ya ce umurun mushtabihat akwai waɗansu lamarurruka akwai waɗansu al'amurruka mushtabihatun masu kamantacceniya ko masu rikitarwa ko masu rudarwa a tsakanin halal da haram akwai abubuwa da yawa mushtabihatun suna da rudarwa manzo Allah ya siffata su da cewa la ya'lamu kunna kathirun minan nas ba su san su ba kasirun minan nasi da yawa cikin mutane in ka tara taron al'umma gida ɗari to kusan casa'in ko casa'in da wani abu ba za su gane waɗannan rikicin al'amuran ba amma doron halar da Allah yake so a fili take doron haram da Allah baya so a fili take amma tsakanin halal da haram akwai waɗansu abubuwa da Allah ya ajiye ma kansa ilimin sanin su wannan abubuwan a gari fitarwa la ya alamu hunna kafirun minan nas da yawa cikin mutane ba su san su ba sai sai kuma ni taba shubuhati wanda duk ya kauce ma waɗannan abubuwan masu rudani fa qadis tabara'a hakika ya nemi kubutar da ko fa qadis tabara'a hakika ya kubuta lidinihi da addinin shi wa irbihi da kuma mutuncinsa waɗannan abubuwan in gaba ka ci karo da su masu rudani cikin shari'a ka kasa gane ina za a sa gaba ba ka samu matsaya ba to ka kauce musu kar ka sa kanka ciki duk wanda ya wannan ya kubutar da addinin shi tsakaninsa da ubangiji lafiya kalau wa irbihi tsakaninsa da mutane mutuncinsa ya tsare lafiya kalau wa man waqa bi shubuhati wanda ya afka ma waɗannan rudanin al'amura ɗin ko abubuwan masu rudarwa wa za a fil haram maza Allah ya ce ya faɗa cikin haram me yasa aka ci karo da rikin kitattun al'amura wanda ya basu ya tsira wanda ya aka musu ya faɗa haram wata yawa sai maza Allah ya ce bara'in ba ku misali an ko misali kawai ya bada ba tare da ya ce bara'in ba da misali ba sai ce karra'i kamar makiyayi ne ka litashbihi ko karra'i kamar makiyayi ne yar'a da yake kiwo haulan hima a iyaka ko a bakin shinge alhima ita ce iyaka ko shinge ko wani shamaki da ake raba tsakanin mallakar wani da wani wannan abu su da larabawa suke ce mata hima asali da suka ce duk wanda Allah ya bashi dabbobi kawai tafiya yake dawa kawai yayin kiwo in yamma ta yi kiwo gida a kan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada sabaka ce wa isa ibatil ghanam to daga baya sai aka samu masu kudi masu wadata sarakuna sai suka mallaki ababen kiwo da sun wuce misali kuma da nan a rika kaka su kullum suna fita suna dawa sai mutum ya duba wata iyaka wani guri ƙato tun da akwai dukiya akwai mulki akwai kafai kafin ya ware sai sai na sani tsakanin dutse kaza da dutse kaza tsakanin guri kaza da guri kaza na wani sai a mai da tagandu to nan da za a iya kar sai zama to ba wanda zai tsallaka ya shiga da shi kuma dabbobinsa a iya wannan gurin a nan za su rage kiwo shi har ya zama to wannan ya zama al'ada duk ƙasashen larabawa idan ka shiga ko da za ka tada yana da gandunsa in dai ka isa kafaita yana da gandun shi in kuma kudade da irin namun su ko da rigar shi kaga ka dauke burtani to kowane bulatani yana da iyaka kuma kowane bulatani ya san nasa da kyau da kani ba a shiga ba da sana da ba ta ci ciyawa sai manzo Allah ya bada labarin shi to karra'i mutumin da yake wasa a cikin al'amuran da suke masu rikitarwa karra'i kamar makiyayi ne yar'a haula hima da yake kiwo a bakin shinge yushiku an yarda a bibi yayi dab da ya yi ciwo cikin wannan ingiyar wannan an sa iyaka ne wannan kada kowa ya shiga sai ka zo kan iyaka ta ce za ka yi ciwo kamar irin fulanin mu na yanzu idan mai wannan gona da wani mai gona sun bar iyaka mai ɗan faɗi ko ba za su riga wuce zai wannan virus ciwon kan iyaka ko sai wannan kiwon da yake cewa yushi ya yi dab an yarda a fili ya yi ciwo a cikin wannan ingijin abinda aka killace to yana dab da ya ciwo da aka kana kana kada sani a kai iyaka ba mamaki ta meka bakinsa sai ta cira hatsi ba da za ka yi ko ta figo dawa ba da za ka yi ta ko ta figo masara ba da za ka yi ta kuma aka wasa za ka yi farna a gona yushi ku an yarda a fili ala manzo Allah ya ce ku kula ku sawa wannan ala adab tashbihi balarabe baya ma magana a lokacin da kake cikin kursi har yanzu haushe ne bai da wannan ladabin magana ya zo zai maka magana kana kuma dutse kwalu kwalu mana a yau ne wai ba magana zai maka ko to lokacin da kake wannan kwalu kwalu kwalu din to in yau ba zai maka magana ba in yi sallama ya ga kaɗan ci gaba to sai maka wata alama da hankalin da yake da bukata a bashi ya ka tsaya ka bashi hankalinsa sannan kuma sai maka magana haka idan mutum yana ɗauka ko ruwa ne ko ke zama ba ƙwararrar to lokacin da kake magana hankalin sai ranar kwartan ba zai saurare ka yasa balarabe baya magana sai ka bashi hankalin shi to ana ma sai manzo Allah yake so ya maka duk abin da kake ka kula ala wa inna li kulli malikin hima duk wani mai mulki yana da inji mulkin da ake nufi wanda ya mallaki dabbobi da dukiya da kadarori yana da iyaka nan ne territory din shi inda yake mulki inda yake nuna mallaka sai yake da kawo da haka ba da za a samu wani mai dabbobi da za a ce babu inda yake killace dabbobin sana'a ne ba na sa bane ba da kulli malikin hima yana da hinge yana da iyaka da baya so a tsallaka mashi ala sai manzo Allah ya ce ku kula wa inna imallahi iyakokin ubangiji maharimuhu shine abin da ya haramta yanzu maza Allah yana gaya maka cewa abinda Allah baya so a tsallaka masa shine abin da ya haramta to me abin da Allah ya haramta sai ya musu shinge kamar da mutashabihat mushabihat ne kamar iyaka tsakanin halal da haram so abin da in tsallake wannan shingen za ka tada to haramun ce to shi abin da Allah ya wa haramun shinge da ita mutashabihat shi haram a fili take halal a fili take tsakanin halal da haram akwai iya me take iyakar halal da haram ita ce mota shafin has sai ce to shi abin da Allah ya yi shinge da shi ya raba tsakanin halal da haram ya ce mahalimu so da abin da Allah madaukakin sarki ya haramta sai ce ala ku saurara wa inda fil jasadi mubghatan a cikin jiki akwai wata tsoka wa ila fil jasadi mudghatun a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta zaman to ta gari ta zaman to ta kwarai salaha al jasadu kulluhu to dukkanin jikin zai zaman to na kwarai wa idza fasadat idan wannan tsokar ta gurbata ta lalace fasada al jasadu kulluhu to dukkanin jiki shi ma zai gurbata ya lalace ala yace ku saurara وهي القلب والنكفر في تفسير الشيخ وعلى هنا حديث النعمان بن بشير وعن الإمام البخاري ده مسلم ستة والبيش على الإمام النووي أنا تفيا أتكين دائرة حديثا بخاري ده مسلم حديث بن صلى الله وتكين سيات حديث بوما النبي قال صلى الله حديثا بخاري ده مسلم وانا حديث هنا كده من من ينقل يوجي لمسلم سي كما إذا مسلم إذا الله هو يسكي شركي malamai suka ce manyan abin da ke cikin hadisin gabai ne guda uku ina halala bayyinun wa ina harama bayyinun wa bayna huma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas wannan gaba ta farko halal da haram duk a fili suke akwai masu mutane a tsakanin halal da haram da yawa cikin mutane ba su san su ba daya to tun da ba a san waɗannan mutashabihatun ba sai ce duniya za ta kashi biyu ko kashi uku a kansa sai ce famanin taka shubuhati faqad ittaba ali dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati wa waqa fi al-harami karra'iya ahawla al-ima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin ima ala wa inna ima allahi ma'alimu wannan ita ce gaba ta yi gaba ta uku wa inna fil jasadi mudghatun a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله idan jiki ya baci ko wannan tsoka ta baci dukkanin jikin duk girman sa ya gurbaci idan ta yi kyau kuma dukkanin jikin zai yi kyau masu masu sharhi suka ce to ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-halal bayyin dukkanin abin da Allah yake so ya zama ko halal ne to ba rikici ba rudani a kan yake kusan kowa ma ya san su a matsayin halal ne kamar cin abubuwa waɗanda suke masu tsarki da Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum wal muhsanatu minan nisa'i sai ce to duk abin da yake na ci halal ne mai daɗi ya ce wani yana faɗuwa cikin alhalalin bayyin amfanin gona ta yi itatuwa dabbobin ni'ima ababen sha masu daɗi marasa maye marasa gurɓatarwa waɗannan da abubuwa ne masu daɗin halal ne sa tufafi irin wanda mutum yake so in ka kalle mu kowa zai wahala ta samu mutane biyu a masallacin da shigar su iri ne kusan kowa ya kasa da sun bambanta so wannan bambancin da yake nuna maka akwai adalci a wajen kayan da ba mu sa kuma abin da za mu sa bai da iyaka a wajen shari'a musulunci da aka sa tufafi wanda mutum yake da bukata ya kasance cikin sahalan ne wannan da auduga aka yi ko da kirtani aka yi ko da sufi ko da gashi waɗannan duk nau'in kayan abubuwa da suke halal ne a bayyane haka nan idan ka wajen bangaren mu'amalat kamar aure ko a da masu bayi idan suna da akwai suke banta da wannan bayi din waɗanda abubuwa da suke halarci ko abin da ɗan adam ya samu ta hanyar dai transaction din kamar ciniki kamar gado kamar kyauta waɗannan da abubuwa da suke ne halal ne a bayyane kuka yi ciniki yau an ga mutum da babur yana tafiya bayan sallar magariba kuka zauna kuka yi ciniki a mantacce ka ba shi kuɗi ya sai da maka in aka banka bayan sallar isha'i a kanawa ne ne naka ya zama to mallaka ta halaliyar ka ne ta bangaren ciniki kuma ya kuma mutu aka raba gado kuka tahi da miliyoyin kuɗi ko biliyoyi wannan duk abin da kuka gada halal ne bayyanan ko mutum ya ma kyauta wannan halaliya ce ko a samu ganima kun je kun yi yaƙi waɗannan dukkanin su halal ne wannan baya buƙatar rikici an je yaƙi an yi yaƙi tsakanin arna da musulmi cikakken yaƙi ya cika ɗaruɗansa aka samu ganima sai wani ce a'a bai kamata a ci ganima ba a sa wuta a gone dan bi za a gone ta za a da bibiyar ruwa ke sai a sake wani yaki a wani lokacin saboda mai zuwa halal ce bayyanan ya yake kokari da haram ko irin yadda wannan mai gani ne iska nan ya yi kwanakin baya ko ya na dariya a kasa ta kwana ta na kin jan koko aka hana ce wajen makoki ake kwanci dole kagansa ne kowa ne da zai mutu ce duk kasar kada kowa ya dariya kwana ta da ka zo mutu da kai dariya to ba ka zai mamar da suwar dan uwan da kai ma za ka raka ni kenan da haka aka sa ka kake irin waɗannan abubuwan mutum ya zo sai maka wani abu da yake shari'a a fili kwararre sai maka haramun ne kar ka yi su za ka ɗan adam ba zai karɓa ba ko abin da yake haramun ne kwarar a jin sai ka aikata za ka ga ɗan adam a jikinsa shi bai ma karɓa masa wani abu idan halala bayyinun wa idan harama bayyinun daga cikin abubuwan da suke halal ne ko haram wanda yake bayyanan ne kamar cin mushi kamar jini kamar naman alade kamar shan giya auren matan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a aure su ko sa kaya wanda suke ɗauke da alharini ko ado da zinare da mazaje waɗannan abubuwa duk haramun ne da ba ma za yi a duk wanda da ka zo ka ce ga mushe nan zai ya mutu amma kan ya fara bugawa na yi kokari na yanka na gyara na soya ina da tsohon wajen karatu a sama yana ga yadda ayyana ya wanda zai taɓa ko duk duniya ga dukkanin mun gamsu cewa haramun ce ba na asali ko ai duka suna ci ne akan sun san cewa haramun ne kawai suna so su yi kansu ne suke da dadi amma sun gamsu a ransu cewa haramun ne ba ne suke aikatawa haka nan akwai neman kuɗin da mun yadda har masu yin sun yadda haramun ne kamar cin riba in ka samu mai ruwa ka tambaye shi ya kake tsammanin wani abin da muna fata da Allah ya taimake mu su ba sai wahala ka ga mutum ya ce maka ai daidai ne gaskiya ne kamar riba kamar kuɗin caca kamar cin kuɗin da yake bai dace ba haramun ne na fili kamar kwaci ko sata ko fashi da makami ko kidin kidnapping ransom da ake bawa yan kidnappers ɗaya daga cikin malamai da suna hira da wani yake cewa eh sun sani abin da suke ba daidai bane Allah zai kama su kuma za ku wa Allah madaukakin sarki bayani kan haka mu cewa amma kuma da cewa kudin banza ne da haka za su ci sun suka kama ka aka wasu suna ce masa wani kuɗin banza kuma ma ya yi biyan da cewa Allah madaukakin sarki zai tsaye da shi a wannan kuɗin ya tambaye shi kaga cewa wa inda al'ama bayyana akwai haram a fili take duk wanda yake cin haram kawai ya san haram yake haka in ka samu mutum a wani zero da ciki akan kuɗin al'umma ya shirya kuɗin mutane in ka bar ka samu yanayin sai maka inna Allah ghafurur rahim amma dai ya san sabo ne ya san bai kamata ya ci kuɗin mutane ba in ya yana da bukata Allah ya ke masa wanda ya ke tana da wahala har sai ka samu waɗanda ka zalunta ka ne musu ya ke ma sun yafe masa na ya ga Allah madaukakin sarki za ta yi ana kiransa burul wa mai yawan ya ce ma galla yawan kiyama shi wanda ya kwashi kuɗin al'umma kafin a raba wa al'umma wannan mutumin zai zo da shi yana dafansa a ranar da kiyama mutane suna gudu suna kokari su kai inda za a yi misali in kuma yana kokari da kayan rako ya kora wannan shinkafa ta so shi ya kora wannan taki ya so shi ya kora wannan yan dubu dubu sun faɗo ya ɗauki wannan kaza ya faɗo an ɗauki wannan kuloti ya faɗo in kana yi sata kai ta da hada abin da mutane ba sa yi amfani sacewa wanda da ya sani sata har karafunan tantan zai sace ka zalunci sai sa ya yi ta zama ya kasa amfani da su daga bayan yara su kwashe su kana yan bola bola shi bai amfana ba al'umma ta amfana ba albahin ta ɗan bola bola sun zo sun kwashe ko sun tafi da shi mutane suka sa sa ta koya wa su ba so dai kuma duk wanda yake ya san ba da yake ba innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sai ce wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin halal da haram akwai abubuwa waɗanda suke masu rikitarwa akwai dalilai da yake sa abubuwa su rikita watakin dalilin da ya zo ya yi bayanin abu ba da ka kanka ba za ka iya fahimta shi watakin an samu nasu guda biyu da farko an haramta daga baya aka halarta ko da farko an halarta daga baya an haramta dalilin ka samu ɓangaren dalilin ba ka samu ɓangaren dalilin ba sai ya zama dole ta samu rudani a wajen fahimtar dalili din ko kuma su wasu malaman kwata kwata ba su samu labarin wannan abun da kake kafa hujja da shi ba ko kuma a hadisin ya inganta wanda kake kafa hujja da shi ko a sai dai tana magana a kan batun da suke tattauna ko ba ta yi yana da cikin abubuwan da suke jawo sabani a tsakanin mutane abubuwan da suke mutashabi hadisi suna da yawa cikin addini daga cikinsu akwai a'ayan abubuwan da suke gangar jiki su za a iya ganin su a zahiri kalkai kamar dawakai abubuwan da suke cikin umurul mutum mutum a mushariha masu rudani kamar wannan satin na bada misali da shi a wajen daya mana yake ta bi hawa ta ko yana da gaske abin da malaman mazhaba suka yi sabani wasu suna ganin haramun ne wasu suna ganin halaliya ne ya kamata a shigoki wasu kuma suna ganin tunda Allah ya jera a cikin kayan kawa to da ana ci da cin ya kamata ya fara ambata wal khayla wal ibada wal amira li tarkabuha wal zina wa yahluku ma la ta'lamu wasu malaman kamar su imam bani suka ce da cin halal ne da da cin zai fara yana daga cikin abubuwan da yake mutu shafi hasi wasu malaman sun ce ba a ci wasu malaman sun ce ana ci daga cikin waɗanda suka ce ba a ci dalilan an ci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo mutu ba ka ga kenan yanzu mu a nan tunda muna malikiya ka je kasuwa ka siyo doki ka yanka a fene ka cinye ba ka yi ba to kuma yanzu ka zai mutu ba a wani na me na ja fada idan mutane da dawakan su kar mutum ya je kasuwa ya kawo doki ya yanka ya ci wannan ya haɗa kokara ce da neman fata amma ka sai doki wajen dubu ɗari uku kuma yanzu kuwa ya kaje kuma aka ce ba ya ruwa kawai ya kaza ka gani da ba su ruwa ba nan daga ya ɗari mai a irin wannan gurin ko na ɗauki wata maza hawar wanda tunda ya halatta ko wanda da ɗan ruwa wanda kuma ya kuma zai hana a yanka a wannan hannun zamu ne an yi magani a siyo a yanka ni ba na goyon bayan amma ko ba na goyon bayan kuma ana kallon sai kiri da kiri har yau matashi kamar duhu waɗannan abubuwan duk malamai sun yi saɓani a kan su da yawa kuma da dalilin haramcin su kwara yake a fili amma bai samu dalilin haramcin ba wani kuma dalilin an haɗa shi da abin da yake halaliya ne wancan wanda ba halaliya ba kuma sai faɗi mutane da gaske abin da yake ruɗa ba yana da yawa ko kamar ɗalibi ne mana ya ce za mu yi jaraba kuma za ta zo da sauki ya kwana yana dariya da simple question ko bc da ya zo ce ma shuna ce which one is red wanne ne ja sai aka rubuta red din gidan kuma ya aka yi bulu ɗaya kuma ya aka yi gida ja sai aka yi rubuta bulu wanne ne red din a ciki akwai rudani ke rubu amma akwai red din a ciki ko ko dai rubutun ko gidan to wanne ake zo a ciki
Latin kawai ake.
irin wannan idan ya samu a nasi idan irin wannan ya samu a nasi yana da cikin abin da yake haifar da tashabu da rudani a tsakanin magabata a tsakanin malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana minkum sami'an da'i'an fala yusalli yanda al-asr illa bi bani quraiba mai ji mai biyayya kada kuskure ya sallala asar sai ya je bani quraiba kuma sun tafi la'asar ta yi rana za ta fada sai an karasa a yi ta ramuwa ko kuma a yi ta akan hanya sai sahabai suka shiga rudani yanzu ka ga wannan nasu umarni da kirkir maza Allah ba su da bada amma kuma zo da rudani rudani ne da Allah ya umarni cewa inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta amma kuma da maza Allah ce kar a je an je kuma an jira a je lokaci zai wuce sai mutane suka rabu gida biyu kaga a samu ta shago ya ce ba aka samu wani nassin da zai zama da shari amma dai daga cikin wani Allah ke gaya musu wanda ba ka iya su suke yi ko dai ku yi hanzari ko kuma lallai ku yi sallah a kan kuɗa za ku makara amma wace ba da Allah ke nufi har yau bai bayani ba wasu sun yi sallah a kan hanya wasu sun yi sallah yadda suka je wani kuwa da amma rana ta faɗa suka yi ta a matsayin ne a matsayin rafu kan yana da abin da yake haifar da ta sha daga cikin kuma abin da yake da mota sha akwai abubuwan abin sha ne kamar sini akwai sirri da za a in yi mama wani lokacin sai ga har bugarwa ce ko irin firasta ne ka ga ta yi kumfa ta yi biyayya ta fata da tana soki don ka hanyar ka jikan kai na ta juyawa da wannan kan da yake juyawa kake da ni ka gugu ne ko ba ka gugu ba in ka gugu ta haramta ko ba ta haramta ba a'a ni ba ta kuke ba da ka sani ba ta haramta ana neman wata shafi ne malamai sun ce duk wani abu da zai iya zamantowa an tsuma shi ya buga malamai suka ce yana faɗowa a cikin rudanin cewa mutu shafi ne a yayin ko mutu shafi ne ba ne ba haka na abubuwan da ake sawa akwai waɗanda suke akwai sabani cikin su alama ce ta jarumtaka mutum idan ya kashe damusa aka kebe ta sai ya yi da fatar damusa alama ce ta jarumtaka ko amma cin damusa fa dosa pada apa? Kita ni mana apa ni? Kau baca nanti. Kau bayang tak apa ini lagi? Kau kau salah ni. Kita dah muda terus cepat. Ia kata saya saja berwujud lihat kawan kita sana cara kita kepada sana berhati. So kau salah. Arab itu halal ni. Ia dari si Abu Dawud itu kata itu sokumu akan sih. haka daga cikin kuɗi ko kasuwanci da miki akwai abin da malamai suka ce yana cikin wata shari shi ne kamar bai bul'ina wanda masu Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ta baya tun bul'ina wa akhadtum adnab al-bakri wa tarkum al-jihad sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu ankum hatta tafi'u dinakum ko ila dinikum manzo Allah ce ta kuna ciniki irin na ina ciniki yana da bashi da kuka karɓa a tamfa dubu shida ka je ka sai da wa agent dubu hudu agent ya dawowa da mai atamfa karfe ka ba da dubu shida an ci dubu biyu a kan wannan atamfar kwaya ɗaya sai ta zagaye wajen mutum a yawan kota ana cin dubu biyu dubu biyu a kan kalibin malamai sun tafi cewa haramu ce wasu malaman ko sai suka ce a'a ba haramu ba ne tun da mana Allah ya haɗa da noma ya haɗa da kiwo ai ko noma da kiwo ba haramu ba kaga kenan haka ya da abin da yake ba da haramu ba ne kai sai wasu malaman mai a cikin su amma kai da biyar malamai suka fi cewa irin wannan cinikin haramu وتورد canji ka kawo dala amerika a canje ta a baka naira najeriya a shiri ba cinikin kuɗi da kuɗi wasu malamai sun ka ce haramun ne amma galibin malamai sun ka kan cewa halaliya ne sai dai idan ya zama to jinsi ɗaya ne wani ne da haramci ke fito ka je cbn ta baka sabbin kuɗi amanne da kuma za ka yi biki ka yi biki saboda haka ya kawo maka dubu ɗari biyar ta naira goma goma sabbi sai kuma sai ka bada dubu ɗari biyar da hamsin an ci riba saboda wannan ka yi rike ka bari wannan kai tsaye haramun ce riba tana shiga cikin su to amma idan kuɗi ya saba fa yanzu Allah ya bada dama ai amma wasu an bada damar ba su samu wannan ba da ka yanzu ka saka shi a cikin mai haramun kuma wasu malamai suka tattauna shi a bangaren abin da yake wata shafi haske to amma wa bai da kuma umuru mushtarihat malamai suka ce shi a addini komai a fili ke kwarara ina halala bayyana wa ina harama bayyana wa bai da kuma umurin mushrika rudarwar bin nisbati li afradin nas rudarwa tana da daidaikun mutane ne amma a gurin shari'a hukuncin a fili yake Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan mun saukar maka da littafi akwai bayanin komai kwarara a cikin shi da Allah madaukakin sarki yayi bayanin dukiya yayi bayanin matan da za a aura da waɗanda ba za a aura ba kullu ma alaikum kuma adu da wane ne yayi magana abinci yayi magana shiri'u yayi magana hukunci yayi magana waye a cikin suratul nisa sai ce yubayyinu Allahu lakum an tabayyu Allah yana muku bayani ne daki da daki an tabayyu da kar ku bata cikin fada ko cikin fada ko cikin kuskure wallahu bi kulli shay'in alim kaga wannan Allah ya ce yayi bayanin komai dan karbe a fada cikin fata wani gurin ya ce hami wal kitabil mubin Allah ya faɗi wannan rukunin qafa'a sai ce wal kitabil mubin da littafi da yake bayani a fili dara ana gane shi to kaga tun yana bayanin komai a fili warra to kenan ba za a samu abin da yake dukkanin al'umma rudani ba ne a gurinsu ya sa mana Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la ya'lamu kullu kathirun min an-nas da yawa da cikin mutane ba su so kenan duk abin da suka yi a cikin shari'a akwai bayani akwai abin da sai malamai ne za su gane shi su yi wa talakawa a ilimi bayani su kuma su fahimci yadda ake da abin da malamai suke abinda malamai suka fasa fahimta sai ittifaki sai sake zama a cikin mutashabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shi da aka yi abin da ake magana ne ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari halal ne ko haram ne ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan shi har ɗaya daga cikin Abu Dharr cikin sahabban manzon Allah yana cewa ya rantsa da Allah ba wani tsuntsu da zai kada fice a sama in akwai wani ilimi da karatu da sai da wannan Allah ya bamu ilimi da karatu a kasa kafin ya bar duniya wani sahabi ne ce ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta da mu ba har su gundo sai bai koya mana ba wanda bai fata ba ya yi aure an aura ya saka ya saka a gaban shi an yi komai ya sa an yi komai an yi ciniki ya saya ya saida ya da riga ya ba da riga an ba da riga ya sa takalmi ya yi ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta an tona kabari an samu mace ya faɗi da ra'ayi addu'a ya faɗi da ra'ayi jawabi duk in kada an yi rudani ba a yi karatu ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayanin ta ba illa illa da aka ga aka ce to in ka zo bangaren mutashabi mutane suna zama gida uku ne akwai kaɗan cikin mutane da suka san mutashabi waɗanne ne kaɗan su ne malamai amma duk abin da yake gundarin alal da haram ne wanda kwarara Allah bai so to kowaye ne musulmi yana iya gani duk wani mutum da ka kama ka ce zo mu je gidan wani mu soka masa wuka ya zo da kuɗi ya ce masa a'a to wannan a'a ɗin da za ka gaya maka yana gaya maka cewa wannan abun haram ne da ka in dai halal ce ko da mutum ta fara musulunci yana iya gane haram ana iya gane abubuwan da suke rudani waɗannan kuma shi ne sai ke kun malamai za su gane wasu malamai suka ce shi wani hadisi yana da cikin falalar malamai la ya alamu hunna kafirun min an-nas da haka ana neman falalar malamai kawo wannan la ya alamu hunna kafirun min an-nas malamai sun iya gane da haka kenan a bangaren mutashabi mutane suna zama gida uku akwai wanda kwata-kwata suna gane abin sai dai kuma bayan nufi idan wannan abin ka gane shi a nan kuma dukkanin matsalolin mutashabi a zazzara ko biyu a wurin ka akwai abin da duk inda malami ya kai da kafin gumantar malaman sa akwai abin da har yi mutu mutashabi ne a wurin sa shi ma a karantar wasu malaman kwanan sun gane wani abu sun kafa gane ya sa za su ce malam wani sai a ce ya yi tawakkul ma'ana ya kasa ganewa halal ne ko haram to bangare na farko dai akwai kalilan cikin mutane da suka san su bangare na biyu akwai waɗanda ba su san mu ta shabi din ba kwata kwata kuma su ma gida biyu suka rabu akwai wanda sun san akwai rudani sai suka kauce masu akwai wanda sun san rudani ne kuma sai suka fada cikin rudani su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayanin su a cikin gaba ta gaba fa nisa afshu hadi wa man wa'a bishubuhat da aka akan shubuha mutane uku muka ce ko akwai wanda ya san shubuha wanda ya san shubuha shi ne hukuncin sa abubuwan da suke rubuwa cikin shari'a kai ka gane ba ka ruɗe ba me hukuncin sa na a ba na ji malami ne to malami in ya gano wannan abun hakikar yadda Allah yake san shi shi ne wani matsaya kuma ta dauka kamar da kai shi wa ko mun waka abin shi wa shi ba shi kuma bace a gurin sa abin da ilimin sa ya kai masa da bincin ya ke jira ya aiki da shi ya gane halal ne yayi aiki a matsayin halal ya gane haram ne yayi aiki a matsayin haram wanda ya kasar ganowa halal ko haram su ne suka rabu gida akwai ɗan barnaniya ya gane mu da shabi amma zai ci makarta ina wa mawa abin shi wa ya gane mu da shabi da yana da rudan zai ce a'a wannan kokarin ne malamai sun yi da wani wannan Allah da ba su gida uku wani ita ce gaba ta farko inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake musu bayani wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas sai manzo Allah ce fa man takashuhat wanda ya kauce ma waɗannan abubuwa masu rudani fakadis tabara'a da dini ai ya nemi kubutar da addininsa alifun da sinun da ta'un duk lokacin da suka zo a cikin kalma a larabci su fito ba tana nufin kamar nema ake astaghfirullah alifun da sinun da ta'un me kake nema gafa istabara'a me yake nema bara yana so ya kubuta da addininsa kamar ta kan shubuhati duk wanda ya kauce ga waɗannan shubuha sai manzo Allah ce yana so ne ya kubuta da addini shi ma'ana tsakanin da da ubangiji yana so su zauna lafiya kalau kar ya samu ruwa da wajen ubangiji istaba da dini wa ilmihi tsakanin da da mutane yanzu kamar da na bada misalin doki a kan muka zafi gane ka samu doki a kasuwar mai yaki ka zo ka tara mutane kofar gidanka aka yanka aka yi watanta ka ɗauko ka fara ci a wannan malam ya fara annabi wani zai faɗa haka ko haka aka yi shekaru baya kuma shekara ashirin baya waɗansu suka kira walima suka yanka doki najeriya da ɗauka ta ta ta ta saboda me sun kira yan jarida sun kira karo sun yi kaza wani abu ne sabo za a yi kuma cikin so duniya su sani har gwamnan sokoto ya ɗaure wanda zai ɗaure a wannan lokaci ina ce yan wani za su roƙi ƙabiyar ko saboda me wannan wani abu ne ya kawo ta kamar akwai taɓa mutunci amma ina da abin halarci ne ka gane ya halarta ba wanda sani bai ɗan kuma haka wani ba lokacin ka cikin gida ba wanda ya san ya dai da ya ba kawai kwana shi na bai ka kace Allah ya cin ne amma inda ba ta bayar wani mutum kawai ne da aka kai ba kawai kana da shi eh wanda yake so ka bari ne duk da bukatar a kan rahoton da aka kace dokin nan ne za ka ce wasu masu wajen da idan ka dada musu za ka ba shi kawai ka ba shi so kenan duk abin da yake mutashabi ne mutum in ya kauce wa mutashabi istabara alilinihi wa yau wannan nau'in cinikin sai aka ce akwai damuwa cikin sa ya halatta ko bai halatta akwai kuma da kima da mutunci da siffa ta addini kai kalma kanka wannan in aka zarge ka wannan duka jefa wa kanka alamar zargi فقد استبرأ لدينه ويرضيه ومن وقع بالشبهات وانت أفهم وانا الشبهات sai manzo Allah ce wa qa'a fil haram kai tsaye shi wannan ya fada ma haramci manzo Allah bai ce masa fa hukumu ko ila Allah sai ce wa qa'a fil haram abin da yasa malamai suka ce wa qa'a fil harami eh abubuwa ne guda biyu. duk lokacin da mutum yake ta'amuli da abubuwan da suke shubuha sun baibaye shi to wata rana mai dan jami-jamin ma zai sa ka ciki zai shiga cikin ta da haka duk abin da aka ce maka da shubuha to ka kauce masa haka magabata suka ce da suka zo maganar mai cece takawa sai suka ce mutum ba zai amsa sunan takawa ba hatta ya tsoka ma la ba'sa bihi mahabatan wuqu'a fi madihi ba'su sai ka bar abin da bai da laifi saboda kana jin tsoron kar ka faɗa wa mai laifi wani ina ake kiransa mai takwa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa wallahi ni halal nake sawa ta zama domin bango tsakanina da haram idan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma halal ne bayan su iyaka bayan su haram to in yazo ci ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai ya tsaya kaga bakwai takwas tara goma wace wannan duk shamaki ne tsakanina da ne tsakanina da haram ya ce ina kauce ma haram saboda kar faɗin fada cikin haram ko a gona ce mutum ta samu mai gona da mai gona wannan in ya fara cin iyaka kai abu tsininta kamar ɗan gobe ya haka zai tsaya dan Allah wata rana zai tafci gonar wani ko ba zai tafci to ne yasa ke da in gano tun da guntun tumin iyakar kasabai ke a wurin da wata rana ba za a same ta ba wato gonar mahaifi a yi gonar makwabcinsa ya sa mana Allah ce to duk wanda yake mu'amala da shubuhat to sannu a hankali za ta horar da zuciyarsa sai ya fada cikin haram yanzu ba da misalan abubuwan da suke wani shabihat kamar cin damu cin damu haram ne ko halal ne halal ne halal ne ko da aka kawo dan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ga abinci na ma aka buɗe masa yake ya mai kan ruwa ce masa amma dan mu ne sai dauke hannun shi sai sahabi ta bai shi a haramun ruwa ya ce haramun ne sai ce a ni ba na ganin sa a dajin mutanen garin mu ba a cikin ni ko aku sai na ce ina jin da musa tunda manzo Allah ce ba haramun ba zan haramun sai ya zage hannunsa a gaban manzo Allah dan ya kallo an rufe gurin ko to wasu ala suke ganin to tun da manzon Allah ya yi dan musu to kuma za su yi bane shi kaga me kokarin kauce ma shubuha ne dan kar a fada cikin abin da yake aramu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunce ba ta sa ta ankara cewa har asuba ta kawo amma idan manzon Allah bai yi sa ya yi wa kunci ya shiga damuwa ce manzon Allah ne yake faruwa da shi wallahi na zo kwanciya ne da biyu a kan shimfiɗa ta na ɗauka na ci sai bayan da na ci ne ya narke kuma sai ce to ai dabino kala biyu ne a gida akwai dabinan sadaka ni Allah haramta min cin sadaka akwai dabinan iyalai na wannan halal ne in ci wannan dabinan wanne ne daga cikin su na sadakan ne ko na iyalansa ne amma akan gadansa ya fi kuma da iyalansa ko to amma tun da akwai wanda yake kama da abin da Allah ya haramta masa sai wanda Allah ya yi hukunci ga damuwa wannan ke na kaga su magabata gudun mu da shabi suke dan kar su fada cikin haram to amma wanda yake ya gaya mu ya miya ko yana tabawa yana taba to wanda aka fara rabon haram na ba ni gudu jamba da yake to ka'idar gine mutum yana sa kunno tsakanin sa da mutashabihat ko kuma fasara ta biyu wannan abun kai ne a lissafinka mutashabi amma a wajen Allah kai tsaye haram kai da za ka gane halin da ko haram ko amma wajen Allah ne ne haram da haka in ka ci haram ka ci ko halal haram ka ci yasa ba Allah ce to duk abin da ka kasa fahimta hukuncin shi ka kauce masa wani ne ba kai wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram wannan mutumin ya fara cikin haram ka ra'iya aw al-hima yushiku an yabqa fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimuhu iyakokin ubangiji su ne abubuwan da allah madaukakin sarki ya haramta ya hana mutane ta su je zuwa gare su abin da allah madaukakin sarki bai fara iya bayan hukunci a cikin ƙwari sai ce wa tilka hududun lahi fada ta ta wani gurin fada ta tsaro iyakokin ubangiji abinda Allah ya haramta muku fala ta ata duha kada ku tsallaka su wani gurin kuma sai ce fala ta qarbuha kada ku kusance su sai ka zo sannan ma rikicin zai faru aka ce kar ka zo game da sashi haramta maka zina sai ce wala ta qarbu zina kada ku kusance zina kusancin zina din ita ce mu shafi in ka kusance ta to wata ranzana za ta iya zuwa maka misali duk wata yar yarinya da ta dan yi kyau ta data ta yi fasali kai aka ta kofar gidan su kuna kira sai karfe goma na dare ka taho ka sai aka ce wallahi na muka yi kuma a gaban baban ta a gaban baban ta kaga yau in kana yi gobe kana yi jibi kana yi gafa kana yi wata ran za ka yi ba a gaban baban ta in kana yi a haske wata ran me za ka yi sannan wancan wannan sahancin zancen nata da kake ni mai ne da na idan hoto da take turo maka ka turo ka tura mata shi ne ne na to kada ke da duk abin da ya kama da shi muha to kauce masa wannan shi ya fara kai ne Allah ba da cikin sarki ya dace da mu da haka abin da ya dace shi ne duk abin da kaga yayi kama da shi ba to fata da mutu kar ka shige su wannan ya fara sai imam musulmi ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn yazid an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la yablughu al-abd an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'su mutum ba zai shiga cikin masu tsoron Allah ba na sahu na gaba gaba har sai ya bar abin da ba laifi saboda tsoron fadawa cikin abin da yake da laifi wasu daga cikin abubuwan da malamai suke taka tsantsan wani ko kunna tv in ya gama ce za ka yi labarai ko aran nan ba zai saurari labarai mun zana da misali kunu kudu a sudan in ya kai kamo labarai zai kalla idan ba su ce za ta yi matan sudan ba za a ga su da bifaya da rawani da wani abu su lullube cikinsu ba irin matan ba ne yanzu ba idan ya kunna da za ta yi labarai ya kai ومن اتكى شبهات فقد اتبع لدينه وعلمه ba zai taba kansa ba saboda kar ba ta ji labaran su ɗan gidan TV ba suna gare su ba su kara da ta yi labarai sun rike kyawa ya sun ji da zaƙin murya da ba ta gundure su ba to wannan zaƙin murya da wannan kyan fuska shi kan da wata shubuha ce ake jefa mutane a cikinta tsakanin labarai da labarai ko tsakanin talla da talla wannan ta haɗa wani da garar da kai da ka gani kamar ne taka shubuhati faqad tabara an dinihi wa irdihi abu darda Allah madaukakin sarki ya jada shi ne da mamu takwa an yattaqi Allah al-abdu hatta yattaqi bi min mithqali dharra yace abinda ake nufi da takwa shine mutum ya ji tsoron Allah har cikin abin da bai kai kwaya zarra duk abin da bai kai kwaya zarra ba in ka kasa gane hukunci to ka kauce wannan abu shine za ka ga cikin masu takawa imam al-hasan yake cewa ma da rage takawa bil muttaqin hatta taraku kaseeran min al-halal maqafat al-haram yace masu takawa ba su gushe cikin takawar su ba har da suka bar abubuwa da sun san halal ne saboda suna jin tsoron kar su afka ma haram ɗaya daga cikin magabata mai mun ibn haram ibn haram yake cewa la yasminu lirajul al-halal hatta yaj'ala bainahu wa bain al-haram hajjatan min al-halal mutum ba zai kubuta daga haram ba har sai ya sake kan da garki da abubuwan da suke halalai kamar da muka bada labari a cikin ko muka bada misali a cikin karatu da haka abin da magabata suke nunawa abin da yake dacewa shine duk abin da ka gane haram ne to kada ka kusance shi abu da shafi ne kada ka kusance shi a bisa wannan imam malik da gina mazhabar shi idan aka bar kaza zai iya bayuwar zuwa kaza sai ce maka haram ne ina sadul da dari'a ko toshe ka farka na abin asalin halin ne amma sai aka ce maka haramun ne kake saboda ne wata din ka iya fadawa cikin haram da wannan malamai suka fitar da ka'idoji na shari'a masu yawa daga cikin ta da halin halwa bil ajnabiyya malamai suka ce haramun ne ka kebe da kai da matar da ba ta ba kana lakkara ne na a ofis ka saka labule ka kulle da yan mutane ke masa wa'azi kana masa nasiha ta ji tsoron Allah ba abin da ka gaya masa sai wannan ya yi da kuma ba malamai suka ce haramun lokacin da ka kulle a ofis da kake masa wa'azi idan adalin da suka sa ya rashi mutuwa za ka gaya wa mutane cewa aljanu ya zo ya kama ta a ofis ya za a yi me ya kasa ofis da aljanu ya kama ta za ka yi kana so ka zauna lafiya ka lau bar ofis ɗin ka a buɗe da namiji da mace kana zuwa ɗage labulan ka a ji ka zauna lafiya ka in ba ka wasu sa labulan to wasu ɗaliban ka hana su kwanciyar hankali da ya zo wuce ya tambaye ka wai malami yake a nan gurin aka muka wata rana na shiga ofis zan yi aiki da wata yarinya ta zo akan asalin ta fita shi kuma ya ga shigar da aure kuma da shigar da fita duka lokaci ɗaya sai ka fi samun nutsuwa da haka ya zagaya ya zagaya wala ya sun kuma da kan yanzu kofar wasu sai na tafi na shi umar ikirar wakilin zai ka da kwamurwa ya dai shi gaskiya gaba kowa kuma ga aiki mata bai ga inda akwai maka da ya to da abin da zai jaba ka cikin shi wuha da mutum ya kawar da masa da aka ka samu ofis a duhu ka saka labule ka saka kulle wani akwai matsala ko kana ma'aikaci mai sawa mata hannu ko ka za ka kulle ka ce a cikin kuwa da daidai ko likita daga cikin matsalar akwai likitoci da yawa likita zai ce aka ko zai duba ta kai ce wani mutum koma wai ni a ina kuka sa miji komai duk abin da rikin zai halatta ya gani miji bai kamata bai gani in dai tsakani da Allah za a yi so wannan kirawa mutum ta koma ita ma kofa ce ta shigo to ina mutum ta ina yayin ta ina karan ta shigo wannan ya kama fakin da miji zai duba ta idan aka shigo duk kofar zargi da damuwa idan mata za su yi aikin a bar mata su yi wannan aikin in yana gare da ba da shawara a yi kaza a yi kaza a yi kaza ta zo da lafiya tana cikin ranar da take ci mana tuwo a kwarya kuma an kasa magani to duk abin da namiji zai ya kamata mace a mace za ta yi kan namiji ya sa hannun su daga cikin abin da malamai suka kafa shari'a a kansa ko yanzu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haramta sallar nafila a bayan sallar asubahi da haramta ta a bayan sallar la'asar saboda mutum kar ya yi sallah daidai lokacin da rana za ta hudu ko daidai lokacin da rana za ta fada wannan abu hadi kwarar da malamai suka ce to kar a yi sallar nafila a bayan asubahi kar a yi a bayan sallar asubahi saboda ka a daidai lokacin da wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hani a kan shi daga cikin kaddu da dari amina an hana mai azumi ya sumbanci matar shi ko su hada fata da matar shi wannan ba haramun bane ba idan matar ka tana azumi daga ita ta yan tofinta kai ma da kai an dawo ka ku zauna a kwanta a kwara daya ku yi birgima ku tare ka kwanta a kan ka kwanta a kan ka na hali bi kan ba amma ba da suka ce kul a wata rana ya ce min yayi dini sai a samu barna ko za ka yi suka ce to kar a bari ne azumi ma da mun suka ce da cikin makaruhatu siyam ko asam ine kada mutum ya hada fata da mafishi saboda haduwar wani lokaci da kasan gobara daji haka abin da za su faru idan kada ta taharraku shahawatahu idan sha'awar za ta iya mutsa malamai suka ce to haramun ne kana azumi ka kada ciki da matarka in ka je da kasan kaji ban ci kala idan ka ce bari to ga wannan kana ajiwa kana kuma ajiwa ko da ya san ya san ya san kansa yana da cikin abubuwan da malamai suka gina da doki a kansu duk abin da zai ka zuwa da haramun to ka kauce kada a aikata shi sai gaba ta karshe wa ina da jasadi mutaqaddal ila salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد البدن كله idan ɗauka ta ɓata gyaru ciki ya gyaru idan ta ɓaci ciki ya ɓaci malamai suka ce gyaran zuciya galibi a wuce ke da bukata kullum da zaman niyya ta abin da kake kullata abu ne mai kyau kyakkyawa to za ka ta ayyukan kyakkyawa wani yan najeriya su za ka tattar duk abin da faru da shi abin da yake kara zuwa zuciyarsu mummuna abu bypass da an ce kaza ce to ai za a iya yin kaza har yi gano min saboda zuciya tana kulle da wani abu wanda yake ba mai kyau bane ba duk abin da ake a duniya dan Najeriya ya san yadda za a iya samu da harafa ciki idan dai ba ruwan maka lamar da mita ya san yadda za a shawo ta ba in kashi ya kare ya san yadda za a in ana karɓar wannan ana haska mutum a yake da waye ya san yadda zai wuce ba tare da an ɓata shi ba. in ana fata kuɗi ya san da wani riga da kuɗi ba in tiket ake yi, ya san yadda har riga su nema akwai masu tiket na gari sun san yadda za su tsara su yi wa amerika kuma a yawon su wuce kuma ba ne da siya ba ne har abuwar kawo suna yin haramun ake to ana da bukata zuciyar ka ta zama to kyakkyawa ce idan ka saba wa zuciyar ka akan abubuwan da yake kyakkyawa ne to kullum da zama to ayyukan da za ka fidda maka kyakkyawa ne abu na biyu shine ka kore ta duk mummunan abu kar ka bari shiga zuciyarka hasada keta mugunta munafurci yashi hasada kirbibi duka irin waɗannan abubuwan ka yi ƙoƙari ka cire ka zubar da su daga cikin zuciyarka waɗannan abubuwan idan ka wuce sai ka yi sa'a ka yi zuciyarka wani isa za ga akwai malaman da sun saukar da zukatansu aikinsu a duniya gyaran wani yasa za ga asalin tsofanci a da abin da ake bukata ne ya riya mutum nas a hori rai a can farata zuciya ta zama to mai kyakkyawar niyya kuma da take aikata abubuwan da yake na alkhairi wani da ake horar mutane galibi a aikin tsofanci ya ga duk wani abu da ke ta na mugunta da hasada da waye an cire babu shi a cikin zuciyarsa to maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya bada labari in wannan zuciya ta ja ko jiki ya yi kuma ya faɗa idan aka je lakira la yanfa'u malu wala banun illa man asha Allah bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da lafiyar zuciya mecece lafiyar zuciya kyakkyawar niyya kuma ta kukuta daga abubuwan da yake mummuna ne na shari'a duk muna abubuwa mu cire su daga cikin zuciya in muka na insha Allah sai mu zauna lafiya kalau abin da muka faɗa da mutum ne zai Allah ka ne mu shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta